الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 28 ga watan Jumadal Akhir shekara ta 1440 bayan hijira Annabi alaihi salatu wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun zai a darasi na nawa hamsin da biyar za mu tashi na hamsin da shida ko a cikin wannan littafi mai albarka alwaji fi fiƙi sunnati wal kitabi aziz muna kitabu zakat rukuni na hudu a cikin rukunan musulunci za mu tashi shafi na 261 a nawa littafin mana yake mallazi matu sinnun walaita ta inda nan ne ko yawa muna magana akan zaka da wato asnaf na sun gobin yadda za a fitar da wato dabbobi bayan mun yi mun yi miqdarul wajibi zakatul ibli miqdarul wajibi ko zakatul mawaki a dunkule zakar dabbobi to sai yazo yana magana akan an faɗi yanayin yadda za a fitar akwai muhimka akwai jaza akwai minti lagunin akwai ko duk wannan asnafin da aka faɗa kowace an faɗi ta to sai yace idan kana da dabbobin da wato za ka fitar zakka kuma amma wanda za ka bayar kaza ce dai ba ka da ita sai kaza to ya za a yi misali ana son yin shekara uku kai kuma yin shekara biyu ce da kai ko ana son yin shekara biyu kai kuma yin shekara uku ce da kai to shi ne yanzu shari'a za ta yi magana kaga wannan ya fi shafar dabbobi banda kuɗi domin shi kuɗi kawai kalkuleta za ka yi dubai dubai za ka yi duk yadda ya karu kawai dubai dubai za ka yi sabanin dabba shi ita dabba akwai ka'ida ce da ta karu akwai yadda ake yi ana anas wani hadisin da muka biya a baya daga anas dan malik anna ababakar radiyallahu anhu yana bakar Allah ya kara masa yadda ka taba lahu faridat sadaqa ya rubuta masa wato wajabtin zakka Allah ya amara Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah da wanzu suka yi umarni suka yi wato wajabta ta man balaga ta inda hu min al-ibli sadaqatul jaz'a to abin da ya rubuta masa gashi man balaga wanda za ku ga wanda ko aboko da ba an ga gani wannan alkawtai ne din alama guda biyu alama magana wani ce ko su kaga shi ma anan sai ce man balagat indahu min al-ibli sadaqatul jaz'a duk wanda wato zakka ta jaz'a ta kama shi ita kuma jaz'a ita ce hiyar lati a jaz'a alaiha arba'u sini wa dakhalat sirhal ita ce wadda wato ta shiga ta shiga shekara hudu amma ta shiga ta biyar ita ce jaz'a ita ce jaz'a a cikin raƙuma to sai sai ce to duk wanda wato zakkar da zai bayar wanda ake so ya bayar da za a ce yin shekara hudu ta shiga ta biyar yana tsirowa wannan abin da ta yi ta shiga ta biyar halin da ta zai kaje ba wannan abin wanda wato ta tana shekara hudu ta shiga ta biyar to sai ce walaikar inda hu jaza'atun amma ba shi da wannan jaza'atun wa inda hu hiqatun amma yana da hiqa tsakanin jaza'a da hiqa kuma wace ce babba jaza'a ita ce babba sai ce fa inna ha tuqbalu minhu al-hiqa yace za ka ruwa wannan hiqa za ka karba domin dai shekara uku ce da ta shiga ta hudu to zai ce za a karba babu laifi amma wa yaj'alu ma ha shataini sai hada tare da zai hada da awakai guda biyu wane mutum in istaitarata lahu idan yana da iko yana zai samu saukin ba da wannan kai idan haka zai masa sauki auren shiri da dirham ko kuma ya bada hinka din ya hada da dirham ya ce an gane wannan good wa man balaga ta inda hu sadaqatul hikati duk wanda zakar da ake bukata a gurin sa zai bada hinka ne ita wannan yin shekara uku da ta shiga ta hudu walai ta walai ta inda wal hikatu amma ko bai da ita wa inda wal jaza'a sai wanda ta bi da jaza'a ce da shi ana bukatar yin shekara biyar a hudu uku kai sai ya zama yana da yin shekara biyar to sai aka ce fa inna ha tuqbalu minhu jazaa za a karbi wannan jazaa din wa yudilu musaddaqu 20 dirhaman amma yanzu shi wanda za a ba wa zakar shi zai ba da dirhamin shi an gane shi zai yi eh auja dai ne ko shi ma ya bada awa kai biyu shi kenan wato musulunci daɗi ne dai babu la zarara wa la firara ba cuta ba cutarwa haka shari'a musulunci ne to sai yace wa man balaga indahu sadaqatul hikka wanda kuma abin da ake so ya bayar shine hikka zai bayar ita wannan shekara uku da ta shiga ta hudu walai sai indahu amma bai da ita illa bintu laguni sai rin yar mai jayarwa ai shekara biyu da ta shiga ta uku kenan fa inna ha tuqbalu minhu bintu laguni mali yace za ka karbi wannan bintu laguni yar mai jayarwa wa yu'di jadaini aw na dirhaman sannan shi ma sai kara da awakai biyu ko timakai ko awakai guda biyu ko kuma ba da dirhami ishirin an gane wannan shi ma wa man balaga sadaqatuhu min talabuni duk wanda zakarta ta kai ya bada min talabun ɗan mai shayarwa wa inda hu aikatu amma zai zauki wanda yake da ita ta ko min talabun sai aikata ce ne me ko yin shekara biyu ya rike shekara uku ce da shi da ta wata shekara uku ma ta shiga ta hudu fa inna hadu balu min hikka mala yake za a karbi wannan hikkar a gurin ka wa yuqil musaddiqu ajrina dirhama shi musaddaq wanda za a ba wa zakka wanda yake karbowa sai ya ba shi dirhami 20 au ja kai ko ya hada mata awa kai biyu a wanda ya karbo din da dama ai yawo karbo zakka yake ga tunan a mota ya zo da su da yawa saboda haka ba sai tuko za a yi to ka tuka ku kai za a yi wuce ko to ba za a tuka ma wa man balaga sadaqatuhu bint labu bint labuni shi wanda zakarta ta kai wato abada bint labun yar mai jarwa wale ta inda hu amma bai da ita wa inda hu bintu maqabil yar mai nakuda ce yar mai nakuda to kun ga anan yar yar mai nakuda da bint labunin da yar mai nakuda ce ke babba bint labuni ita wannan kaga an bar yayi ta har an haifa mata kan wara ya ce to wannan kuma ba a ba yi bibi ba ita ma wato karfa karfa har yanzu tana jan nonon ma to sai yace fa inna hatu kubala min bintu maqazin za a karbi yar mai nakudan nan wa yu'ti ma'aha 20 dirhaman aw shadaini sannan wato a tare da ita za a bada wato dirhami 20 ko a bada awakai guda biyu wannan shi ne zakar dabbobi kenan kaga wanda yake da dabba ya kamata ya zama fakihi duk wanda yake da ki yake kiyo yake da sanda biyu ko uku ko hudu an san sanda ai ko a gurin fulani kuma ka ce sanda ɗaya shanu nawa kenan shanu ɗari eh ɗari shine sanda ɗaya kenan zaka jana ai wani sandar da biyu to ɗari biyu ne to saboda haka kaga me na'am Na'am. Eh ai zuwa ke shi ma wanda aka bawa ya zanto nan gaba ya fara fitarwa. Mata ne. An fito a bada mata. Saboda zuwa ke kai ma da aka baka ba zuwa ke ka zama dependent ba zuwa ke ka zama independent. Me zuciya. Na'am. Karatun bayan mun faɗa a farko farko cewa mata za ka bayar. Don ka ba shi namiji siyarwa ne ko ya cinye. Amma in ka ba shi mutum Allah ya san me san kiwo ne to za ga shi ma sun samu albarka mai yawa na zakatul bakari to sai zakai zakai shanu kuma mun ji ta a wato kuma. shanu shanu an nisabu ne nisabun shanu idan sun kai nisabi guda nawa ne yake kaiwa wa mu kidarul wajib ne gurgurdan wajibin da za a bayar idan sun kai nisabu an mu'adh bin jabal qala ma'azu dan jabal yace ba ka ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-yaman manzo kira da insha Allah tabbata gare shi ya aika ni zuwa yaman wa amarani an akhudha min al-baqari min kulli 40 musinna sannan kuma ya umarce ni cewa an akhudha min al-baqari dauka daga shanu min kulli 40 duk wasu shanu guda 40 musinnatin to za a dau musinna wace ce musinna da ta shiga ta biyu ko ita ce musulla to ita za a bayar to sai ce wa min kulli talatina tabi'an cikin kowane guda talatin kuma to za ka bada wato tabi'an au tabi'atan to kaga da ya kace dan baraki ko yan maraka yan dan karamin wani tsanwar muzinnan an gane ko abuwan ya eh yayar muzinna ita ce dan maraki ko yan maraka ita za a bayar to sai ce um zakatul ganami zakar timakai da awakai alganami yana nufin timaki da awaki annisabu wa miqdarul wajib nisabun da shi kuma da gurgudan wajibin da za a bayar ana nufin anna ababakar wannan hadisin shi ake ta juyawa kamar aikin haji ne da zamu zo nan gaba za ka in kana so ka more da hadisin Jabir za ka karanta saboda ba hadisin da yafi ji tsawo kuma ya tattaro yadda annabi ya aikin haji to shi ma zakka hadisin Anas dan Malik shi za ka yi ta yawo a cikin sa musamman zakat dabbobi anna ababakar kataba lahu fariidatan sadaqa sai da abubakar ya wajabta masa ya rubuta masa wasiƙa na cewa ga wajabta abin da yake na zakka allati amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo Allah madaukakin sarki ya umarci manzansa kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi yace wa fi sadaqatil ganami zakkar timakai da awakai fi sa'i mace a cikin wanda ake kiwatawa shine sa'iba wanda take fita ta kiwo tafi wato ciyawa da Allah madaukakin sarki ya fito da ita ba ciya kake ba shine zai ma wanda ake kadawa kiwo idan kana ta 40 idan kuma kai da awakai suka kai guda 40 ila 20 da wami'a har zuwa 120 shatin akuya ɗaya ce wuta ba mai guda 40 zai bada akuya mai guda saba'in da biyar ya ba da akuya ɗaya mai guda tamanin ya ba da akuya ɗaya mai guda casa'in da tara ya ba da akuya ɗaya mai guda ɗari da sha tara ya ba da akuya ɗaya mai guda ɗari da ashirin a ai shi ne ya ba da guda ɗaya amma da ai daga ɗari da ashirin za mu ji lissafi yadda zai koma shi za mu kai wannan misali cewa saboda haka duk waɗannan ba za ka yi ƙyaji ba sai ba ya mai guda arba'in zai ba da ni ni na da wato 40 ba da guda ɗaya kuma mai guda ɗari da sha wa sha biyar ji ma ba da ɗaya Allah ne ya yi haka yawa to sai yace um har zuwa ɗari da ashirin ɗaya ce bai za zarar ala ishiri da wa mi'a amma yana zama ɗari da ashirin da ɗaya kuwa ila ne a ɗaya ne har zuwa ɗari biyu sha ta ne sai a ba da awakai biyu kuma sai a bada awakai biyu daga ɗari da ashirin da ɗaya zuwa ɗari biyu to za a bada awakai biyu haka mai ɗari da ashirin da ɗaya zai bada biyu mai ɗari da casa'in da tara an gane ko shi ma ya bada biyu amma mai ɗari da sha tara ya bada guda ɗaya haka mai ɗari da ashirin da ɗaya kaga a wajen gile ya ce a a ina bada biyu kuma mun kowa ɗaya da wancan mai ɗari da sha tara to ai albarka ake so ka tsokano domin ita zakka wallahi albarka take zawa in kuma baka gane haka baka tambayi ba ji za su gaya ma cewa tana tsara haɓaka dukiya ita zakka to sai ce a faiza za ta dalali a kai tana ƙaruwa ku akan ɗari biyu ila talatu ne a zuwa ɗari uku fa biya talatu to duk ɗari guda ɗaya za a fita a ɗari uku sai a fitar da guda uku faiza za ta ala talatu ne tana karuwa akan ɗari uku kuwa ka fi kulli ne ake shafi kowace ɗari zai wutar masa da akuya ɗaya dan Allah sai ka gama ɗauka ba za ba ma san an ɗauka ba in dai ba mutum dama ruwa zai ba ai ba za an ɗauka ba kamar na kuɗin ne miliyan ɗaya dubu ishirin da biyar dubu ishirin da biyar yanzu ka ɗauka mai miliyan ɗaya ya ba musamman ta waya ne ya waka ta wallahi ba zai nan ka san wani ya ce wai ya zo ya tsara zuwa kuɗi dai bayan da hannun wai saboda inda hannun zane gaskiya yana jin amma idan da zuba ne yake zai kyautar dubu goma dubu ishirin amma dubu ɗaya da gagara ta hannu ya kai yana to turo mutu da zuba din mun bayan zai turo ba me a ciki ai ba wani abu kai ka rike lamba ka ni kuma rike ba kudan shikenan shi ya ce wallahi in dai kyauta ce ta ta lamba ta waya ita iska ba ta dame shi ba amma wato ya gansu wannan wato zallansa a hannu ya ce ta kai yi to sai ya ce fa'iza kana sa'imatun rajuli amma idan mutum ne yake kiwo da kansa idan wato abin da mutum yake kiwayatawa da kansa ya zanto na kisatan ta tawaya min arba'ina shatan wato aka samu daga wannan guda arba'in din aka samu wahidatan guda ɗaya ta tawaya shine bai za ka na sa'i mata wa rajuli na kisatan min arba'ina shatan wahida idan aka samu ɗaya ta tawaya daga cikin dabbobinsa awakinsa guda arba'in ko tumakai arba'in fa laysa fiha sadaqatu to ba sadaqa ba zakka talatin da tara ne to ba zakka illa an ya sha rabbuha sai dai mai tumakan ya ga dama yana so ya sadaka ce ba wanda ya hana shi amma ba wajen damar ba an zo gurin da sai ga guda 39 ne kana zuwa kace to an turo ne ka zo zakka yace to ai guda 39 ne ka biyo haka da yace to zo amma dai zo a ba da guda daya shi ya ga dawa shi ya ga dawa amma dai ba wajibi bane ba shi wanda aka wajabta to malaiki shurudu wujubi zakati fil mawaki sharadan wajabtin zakka akan dabbobi bayan mun yi na kudi zuwa da sharadan su sai ce na farko al-awwal an-nisabu sai ta kai nisabi wa huwa wadihun fil ahadith as-sabiqa yace a fili yake a hadisan da suka gabata shine wadihu shi za ki to annahu al-wadih misalan da suke a fili kamar ranar lokacin azhar to dai kenan na biyu an ya hula alaiha alhaulu shekara ta kewayo zuwa dabbobi sai shekara ta kewayo kun ga labarin magana da muka yi jiya karatun mu na lulu cewa idan gidaje kake biyarwa ko filaye har fili ai ba zaka a kansa gida ba zaka a kansa amma ran da ka biyar gidan ka kaza a kasuwa ba zai da jiwa kana biyarwa ran da ka biyar miliyan biyar to zai abu da zakarsa shi kenan eh dama muna magana akan wanda yake sana'a ne ba wai wanda gida ne na da kawai ruwa ce ta sai zai biya ba shi yake magana ba ba shi yake ba wanda sana'a ta ci yawa haka ce har mota haya aga mota haya ai ba kudin mutu sai dai kudin ya karu ya shekara ko amma idan aka biyar to shi ma wanda hukuncin za a bayar ai shi ne duk inda aka yi tafsiri kenan za mu zo na abu nan gaba shi ma sai ya gaya bai sai da shi yanzu za mu je mu tadda shi sai fi um likauli sallallahu alaihi wa sallam saboda fada annabi alaihi salatu wasallam la zakata fi mali babu zaka akan dukiya hatta ya ula alaihi alhawl hace shekara ta ce wayo bi za mu kace tun ajiya ra'ayin abu zan lijibar ba ra'a ta gudu jiwa abu zan lijibar a gurin sa duk wanda ya kwana da kuɗi ko a kawo din sa kwana daya ji Allah ya zauce da ballan da na ce kashi ne da kai a doka wuri ai na ai naira dubu dari a gidanka ta fara abu zan liki fara ai ba za ku daidai dani ba kawai kayi haramu ko a kawo ko a gida ko a wuri sai na wasu wasu ma'auyar ka ce kaga ba wa Allah wannan ra'ayi naka ba wanda yake kanka duk sahabbai ba wanda ya goyi bayan sa sai ta tara ya koma ta raba sa cikin daji sai je ya tare a nan shi ba zai iya rayuwa mutane suna sa riga ge suna kuna sa kai galila ba zai iya rayuwa da mutane sab sai koma daji kawai sai je zaman ka kuma dama nan ga shi kadai zai rayu shi kadai zai mutu shi kadai za a tashe shi kuma aka yi je daji ya mutu za Abdullahi da Umar sun dawo daga aikin hajji masu ka gama ta kai musu wajiya suka zo suna ganin sun ka a abu zan ka dauke su kai dama annabi ya ce wasu mutanen kirki su zan ma da Allah aga annabi ya ce sai dan Umar mutanen kirki ba su zakin sabai sai ku sani annabi ya ce musu mutanen kirki suka yi masa sallah suka binne shi to da ji fahimtar ta wallazi ne yake nuzuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fa bashirhum bi azabin alim yake duk wanda ya ake kudi ya kwana gidan sa kai bukatar ka ka bayar da wannan zaraka dubu saba'in ne alwashin ka to ka basiyo shinkafa da waye da waye ko ka siyo ta dika ko sauran kuɗin karaba gira tuti ka karba miliyan biyar to kana zuwa da kayan bukatar ka to yi zomi karbar da sauran fahimta abu da da limari kenan to amma ka ga wannan hadisin ai kai da ya nuna isa sun tsaye na wajen da ta ta ya za ka iya fita da kawo kuɗi mai shekara ba hatta ya hula alaihi alhawlu ko da abun bai zo nan ba ai ka san in ya zo malaman Najeriya wai sun nemo tawili Allah to Allah ya ce ke umarni a lokacin suka ce ba su yarda da shi ba sab to ga hadisi karara cewa hatta ya hula alaihi alhawlu sai ya ci ya je kar Allah da rasa kuma Allah ya ce abu da yana cikin Qur'ani musulunci da Allah ku da in haka ne da wala ku da muke yanzu wanda suke sana'a sai da guri ko da sun fitar a rana an bada guri su fita inda haka ne da haka kuwa na uku an ta kura sa'i ba zan to kiwon ta zuwa ta ce ta fita ta kiwo kiwon ta ta ake waje take fita ba wai a gida kake kiwo mata duka gwamnati ba da harawa kaga wannan ne ai wahalar ka ce kudin ka suke kashewa amma idan fita take waje to shi kenan ai ra'ayyadar ya fassara ba ya zamto ra'iya mai kiwo ce fil kalai ilmuba alkalau shi ne ciyawa fita kake tana cin ciyawa halal ba ta Allah ya ba ku duba wata fa'ida ka'ida da aka kawo domin akwai wa ciwo Allah ya za ka fita ciki amma da jama'a ciki ko za ka wata abuyar ta yi wa hanya wallahi ne ita ma bai sani ba sau nawa ai ka gan kiwon Allah da Annabi ne kamata yin idan an san wata shida shida take haihuwa da ta kai wata biyar kawai a kirke ta ai ta ba ta abu ta haihu a gida amma dabbobi nawa har yanzu dabba nawa za gani a hanya za ta haihu tana buƙatar agaji ta layi dan a gurin ya fara wayo ya fara tsalle a gurin sai dai su ga an koma da wani gida masu dabbar in kuma wata lokaci ma ta kasa koma gida saboda dan bai gama nuna da ya tafiya ba haka za ta fara a gurin idan da karnuka da darasu zuciyar ya dan in kuma dan ya ja to da zamu yi shiga ta fita da ciki ta dawo da goyo wannan kiwon Allah ya ce domin haɗin jama'a da garin jama'a suke zuwa duk gidan da za mu yi ta bada haka za ka yi wannan jama'a kan ne ko duk gidan da ta samu kawai ta danna kai kaje ta ciwo na Allah ya ta ta gudu kana kai wannan wai da an magana ta ce wai kiwo ta yi kiwo a ina kiwo Allah ya ta ba daidai bane to saboda haka wannan shine to sai yace idan saboda annabi alaihi salatu wasalam wato sai yace to fil kala'il mubah a ciyawar da take ta halal ta tafi kara gurin da ake sai da dabbobi da ciyawa da harawa har za ga wanda bara take da ta lura ba a garin da ta je ta fuzga ta ruga da gudu tana ci cewa Allah ya yi sai yace aksar al'ami to koda yana turke ta a gida idan ya zo mafiya yawancin kwanakin tana fita to za a fitar mata da zakka za a fitar mata da zakka a tsar al'ami a shekarun kwana ɗari ko da cikin kwana ɗari biyu fita take kwana ɗari da sittin ne bata fita ba da bata fita ba to za a fitar mata da zakka yi kauri sallallahu alaihi wasallam fi sadaqatil ganami saboda fada annabi cewa cikin wato zakkar timakai da awakai fi sai mata yaki wanda ake kadawa kiwo idan kana arba'ina idan kuka kai 40 ila 20 da wabiya zuwa 120 shatan ko shatun za a fitar da akuya daya to gaba ta gaba ma la yu'khadhu fi zakat me ba a karba a zakat kuma oke wa kauli da fadin annabi alaihi salatu wasallam fi kulli ibnin sa'imati kowace kowane raƙumi shi ma da ake kadawa kiwo fi kulli 40 cikin kowane guda 40 ibnatu nabul za a bari yar ne shayarwa wanda kun ga ai daga guda biyar ne za a bada akuya ko to sai aka ba magana 40 kawai na raƙuma ma la yukhadu fi zakat abinda ba za a karba ba a zakka kan mutum ya dauka Allah zai ba kuma komai ya bashi kamar da muka yi magana akwai wanda za ga baya iya ba da sadaka kudin sa da dukiyar sa ba zai ba ba sai interest din da ya hau kai in ka zo neman ke bako ba ba malam ba za ka iya bawa Allah waje karanta za ga interest yana warewa kudin sa millions of naira ne to ana ba shi interest duk wanda baya taba duk wata za a turo masa wani mata kiwi ne saboda yawa zai ga kiyar dubu ɗari biyar dubu ɗari uku to wannan kudin ba zai ba da zakka tsarin sadaka da wani ya zo ne wance muku kaza kaza kaza ya ce to yana zuwa da Allah kuma abin ta gidan zai ɗebo wannan dukiyar da Allah yake kara sai wani to ba Allah madaukakin sarki ba komai yake karba ba kar ka dauka ko za ka yi wa Allah dabara an ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi jira da wuce Allah tabbata gare shi lamma ba'atha mu'adhan ala al-yamani ko ila al-yamani a wata ruwaya yayin da annabi alaihi salatu wasallam ya tura mu'adh dan jabal zuwa yaman kana yake wa iyyaka wa qara'ima amwalihim na hane ka da karko ko da za'u manya manyan dukiyoyin ka je kawai ka ga katar za murtike ki ka je jira baya ba gonka da kaida kake wancan koshashen sa'in ga ababu ko ga wata saniya nan ita ce ni mai uwa garbi uku uku take haihuwa ka ce lallai ta ba ku kare mara haka ai ka kasa rai yaji annabi ce na ne ka karbo musu mabiya darajar dukiyoyi wa ana anas an san malik yace anna ababakar sai na abakar ka taba lahu faridatu sadaqa hadithin ya yau ya wato rubuta musu ya aika musu da wato abin da yake na wajibi na sadaka sadaka allati amara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam wanda wanda yake da yawan Allah tabbata gare shi ya umarci manzansa to ala yakhruju bi sadaqati hayya kada a fitar da tsowa guzuma a zakka kawai sai a dauko guzuma a bawa Allah wanda za ga naman ta kamar kamar kamar kamar kamar kamar danku sai dai a zo da yaya to irin wannan guzumar ka dauko ka bawa Allah kada yi wannan wala za tu awari ko makauliya zai ido daya yadda aka hana ka nan yadda ita to kada ka yi nan yadda kada ka bawa Allah ita illa ma sha al musaddaqu wala taysu ko dan taure wanda yake bibiyar ana ga wanda yake da wannan tsarin ciwo baya tara maza da yawa ko ba zai tara ba domin zai ji ta faɗa wani yawa wani rauni amma idan aka samu waɗanda kawai za su iya bibiyar sauran su sai ga an basu amma maza suka yawa za ga rage tsayi a kiwo in sallah ta zo sai a fitar a biyar ko kuma a yanka su sai kada ka kama masu wanda yake bibiyar rabuwa ko bunzirin da yake wani awakin kada ka ce ji za a ba an ka baya kuma aikin daina fituwa kenan sai ce illa an ya ja'al musaddiqu sai dai shi wanda zai bada zakai ya ga dama shi ya ga dama musaddiq shi ne wanda za a ba wa musaddiqu kuma wanda zai bayar bambancin su kawai kuma ta ne eh sai wanda zai bada zakar ya ga dama yake an ce yan shekara biyu za a bayar yake shi yan shekara biyar zai ba wa Allah ita yake zai ba wa Allah shi kenan kamar yadda muka bada misali biya a matsalar bazallai za ga mutum in ya tashi ba wa Allah abu zai ba shi karami amma shi ya ba wa kansa babba za a zo misali cewa a taimaka wa addinin Allah zai ɗauko naira biyar ragowar canjin gore baya amma yanzu zai ba da ɗari biyar shi a biyo wa kiredi ba haka bane ɗari biyar kiredi iska ba zai bi ba zai yawa wancan a Allah Allah baya son wancan shi wannan za a bai tunda dai Allah ne kuma yana so ba za a bai wannan Allah shi ne dabi'a yanzu misali kamar yadda wani malamin da yake faɗa yake ka je ka ga za ga mutum yanzu ya zo zai bawa zai gina wa Allah wani abu zai yi kawai misali gidan su zai iya yanzu mita mita ɗari biyar amma yanzu zai wa Allah mita goma ko Allah ga naka ga na ga mu ga mu sannan idan ka shiga gidansa za ka je ka ga masallaci jama da ba duk da shi amma ba kai shiga ka shiga tayi gidansa ka ga tayi sun sa rana ɗaya mai goge shi bai zuwa ai ya shiga uku amma masallaci idan ba waɗanda suke da alaka da masallacin ba ruwan kowa da shi amma yin malamin ya ce ka je saudiya maka da madina yake wallahi masallatan su sun fi kowanne gida a maka da madina kyau ba wani gida a madina da ya kai masallacin annabi kyau babu babu wani wato gida a makka da ya kai harami kyau babu domin nan ne a duniya ba ta samun wani guri da ake wadata na gyara irin haramai ne ba domin duk shekara ana gama aikin hajji ake ba da sabon project kuma ba a san wanda aka taɓa yi wanda ba taɓa yi wuce buƙatar project kullum a baka da madina haka yi kuma wanda suka je akwai wani da yake yake gaya mana yace da suka je a a a a a harami yace abokin tafiya sai yace zai rabe ni yace zai ne kwana biyar yana ta jalladiya kwana biyar yace wanda kawai suna zama zai yake masa yayi man magana sai yake da shi kallu wuyar rijiyar riga ya sai yake kaga koma shi yanzu yana zuwa yake yace kallu wuyar rigarsa yace ka gaba kwana na biyar na za ka ba da shi to ina zai ga da shi ina yake kai wato jin lalacewa jin lalacewa tsohon tsohon tsohon zaki ya gudu saurayin kare wallahi ba yadda za ka yi kamo wannan mutane sun muke duk tsohon zaki ya gudu saurayin kare wannan ake yi duk da mazaka kare da ke tsohon zaki kun kuma ya yi zai gwada ya gani to yi tawa yanzu mutanen sun mana misali da ba ku ba Allah zo da haka amma mu za ga sau masallaci in ba wanda Allah ya sa su ba kula ba sosai sai ga masallaci sai a yi shekara wasu ba sai an biya zuwa ke karfe shi ba da Allah ya taimake mu yanzu ba a ganin kutu ba da ba duk ba kutu bane a gaba dan Allah a nan ma ba sai ka dai wata cuta wai wani ya kaji duk wani yayi mutum din sa fa ya zuwa wani ma ya kuma zuwa kuma ga guri ba wani kuma da ventilation wannan abun yana kai a wala to duka wayannan abubuwan wato sai dai ba Allah ya dukan mu kawai ya yabe mana ya zama aljanna Allah amma abubuwan da muke da yawa lisanul hal da lisanul maqal din mu tana nuna cewa ba da gaske muke ba akwai abubuwan da kawai a baki muke faɗa yawa to sai yake hukumul khulda to ga wani guri kuma da ba da zaka ce zuci wa Allah wani to sai Allah yake amma ne yake ga hukumul khulda hukuncin hulɗa shi ne ba wani yake cewa hulɗa haɗaka kenan ko yadda za a yi zamantakewa ni da kai sai mu haɗin gwiwa dabbobin mu guri dai muke wata kila kai ne mai kangon sai da ka dabbobi na muka hada gaba daya da nawa da naka da ake kiwa kiwatawa shine hulɗa ta kudawa guri daya hukuncin ta kudi yawa idan talada isnani idan mutum biyu suka ta kuda suka yi hadaka wa aksaru ko sama da haka min ahli zakati daga mabuta zakka ولم يتميز مال أحدهما عن مال الآخر ɗaya daga cikinsu ba zai iya bambancewa cewa yanzu yanzu saboda kowa yana da harka ba ba zai iya bambancewa cewa yanzu ba shanun a cikin wannan shanun guda nawa wani shi ma ɗayan haka saboda duk suna da mutum ba bujiyoyi baya kawai dai sun ajiye wannan ne ana ciwo samu to sai ce fa innahu ma yuzakkiya li zakatul wahidi inda ba mai yin kwantirarsu ya ware na ga wannan ce na guda kaza ne wannan kaza ne to za a yi zakar mutum daya idan aka zo kawai za a kalle su ne a duk yawan su kawai ya riga su a fitar da zakka shine zakiya ne zakatul wahid idan wajabat alaiha zakka amma da sharadi idan zakka ta wajaba kai idan zakka ta wajaba kan me wannan dukiyar wannan dukiyar ta dabbobi وعن انس انس بن مالك ان ابا بكر كتب له فريضه الصدقه سيدنا ابو بكر ya rubuta wa wajen cin zakka cewa Allah ya amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wa sallam wanda wanda ya da Allah tabbata a gare shi ya umarci Allah ya umarci manzansa wala yujma'u baina mutafarriq to kan lokacin zakka yayi annabi ya ce kada a hada wannan ke alarrabi misali nawa rabai kuke ina da wai da aiwa Allah wayo guda arba'in ne da ni kai kuma naka guda ɗari ne a ba kai ma ɗari ba naka guda saba'in da biyar idan aka haɗa da nawa sun zama nawa yanzu a ƙa'ida guda nawa za a fitar guda ɗaya ko to kaga idan a rarrabe suke kai mai arba'in za ka ba da ɗaya saba'in da biyar za ka kawai sai a zo a haɗa shine annabi yace shine annabi yace wala yuqadu wala yujma'u bainahum mutafarriqi kada a haɗe wannan tsara da kowa ya tsara hago waye zai wa zai wannan dabara ai sai wanda ya san ka'idar ba yana zuwa makaranta zai wa Allah wayo to annabi yake kar a zoma wala yufarraqu bainahum mutami'an sannan kada a raba waɗannan sai a haɗe misali misali a haɗin suke mun yaɗin gwiwa nawa guda talatin da biyar ne nawa talatin da biyar ne na ka kai ma guda ashirin da takwas duk kowa idan aka ware ba wanda suka ka dawo ko to suna haɗe talatin da biyar da ashirin da takwas kun ga aiki tun da uku kenan za a ɗauki guda ɗaya ana zuwa lokacin da ka ce zo ka ɗebi na ka yi ma ɗebi na kowa ya gudu annaba ba da annabi yake to kar ayi in da suna rabu kar a haka kowa yake nan in kuma suna haɗe kada a raba domin annabi malin mutum kashiyar da sadaka don tsoron zakka wa ma kana min khaliqaini duk wanda suka kasance da abin da ya kasance na hadaka fa innahu ma yataraja'ani fi sawiyya da abin da ya kasance na wannan hadakar misali da 35 naka talatin da biyar to idan aka zo aka ɗauki guda ɗaya abinda za a yanzu ko ma a tawa aka ɗauka sai a je a mata kuɗi to a wannan dabbar da aka ɗauka kuɗin ta dubu talatin ne to ni yanzu a nawa aka ɗauka a cikin dabbobi na aka ɗauka domin na san nawa a tawa aka ɗauka za ka bani dubu sha biyar haka ake kuma duk za a ba ku ladan zaka domin kuma na gudu ko ana ba ki ladan zaka saboda haka shi ne yake bi sauya daidai wa rida haka za a raba sai sai ce rabi'an na hudu zakatul rikal zakar binnan jahiliya da kamar yadda Allah yake wa amman jidaru فكان لي غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح كنز لهما شيء الركاز su yadda suke a zaman jahiliya ba fasu ba ba didi ba zane sai bankin yahudawa conventional bank babu su saboda aka babu wannan kowa zuwa yake ya samu asiyar tukunya sai ya zuba kudin da su sai ya rufe sai ya je hanji a kasa haka masu kudin da su to kaga wannan shi za da yawa daga baya in aka zo sai aka yi ta tsuntuwa mutum ya je gona ya zo yana haka wani kuma ba zai ajiye a gida ba gonar da zai tafi sai ya je aji wani kuma a gidan da amma gidan yanzu ya zama kango to da an zo ana haka ba wuce ne kawai za a yi aikin gida kawai ji a hako tukunya nan ke ke tukunya gaba ɗaya da cikin da gaba ɗaya gida ne to wannan shi ne a rika inda wanda suke da wannan dukiyar shekara a ruwa rufin tafi sun kawo matsin karin halar to abin da za a yi hukunci shi ne idan aka samu an yi tsuntuwa shakka babu tsuntuwa amma ya za a yi da ita alrikabu ya ce dakunan jahiliya annabi alaihi salatu wasalam ma da yake kai shine binnan mutanen jahiliya allazi yu'khadhu min ghairi an yudlaba bi mali shine wanda ake dauka min ghairi an yudlaba bi mali ba da da an nemi wata dukiya ba ba da niyyar dukiya ka zo nema ba kawai kana haka ka gani wannan shine wato tsuntsu daga sama rabo na minan layi tsuntsu daga sama ga shi in ji ba wuri wannan shine ba wai tsinto kuɗin mutane ba ko shekara goma sha baya wani ya taɓa tsinto kuɗi miliyan lokacin da aka yi atlantic shi atlantic aka yi lokacin a bata ko a wani ya taɓa tsinto 96 wani ya taɓa tsinto kuɗi ya mayar miliyan miliyoyi ne a lokacin aka rika tsire ba wai ana cewa wallahi ba zai arziki ba Allah ya adalta shi hadda masu jan aya inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab haka aka rika jan aya wallahi hadda ba su ja cewa wai wallahi bai taba arziki ba wai saboda ya kai gidan rediyo yayi masa alkhairi a wannan lokacin iduwa wallahi aka rika wai kaza kaza kaza to to sai yace um to sai yace shi wannan wala yutakallafu lahu kathiru amali ba a kallafa masa wani aiki mai yawa ba wani aiki da za wato da za a tsora masa cewa je yayi kaza yayi kaza sharadai da za a biyo na dukiyar mutuma kai ko awakai ko kuɗi sai yake wa tajibu bihi zakatu ala al-fawri kuɗi ne karin da wani aiki za ka yi musu yanzu babu wani abu sai yace abin da yake wajabta a kanka shine ka fitar da zakka alal fauri nan take cikin gaggawa wal fauru da gaggautawa min gairi kiradi auli ba tare da sharadin shekara ba a lokacin ake fitar da zakka wala nisab ko kuma a ce ya kai nisabi a kirani dubu ɗari kaɗin da dubu ɗari nan za fitar mata da zakka min da gudun jahiliya to yanzu za a fitar mata li umumi qawli sallallahu alaihi wasallam saboda ganewar fadin annabi alaihi salatu wasallam wa fi rikazi al-khum annabi yace shi abin da aka gunni a karkashin kasa aka tsinta za a fitar da wani ba fai ai an ba mari kai da ba kwace duka ba al-rikaz am al-khum wani ba fai to sai gaba da wasu jinta dole za mu tsaya sai yace masarif zaudi yana da tsawo da yawa amma muka kuma karatu ɗaya mun gama ya tabu zakka kuma insha Allah sai yace masarifu zakati waɗanda za a sarrafa zakka akan shine masarifu zakka su waye za a bawa zakkan nan qala Allah ta'ala Allah yake inna masadaqatu kadai zakka tana tabbatuwa ne lil fuqara ga talakawa wani mataki ne da kuma talakawa har yau sabani ne na malamai cewa tsakanin almasaki da alfukara suwaye suka fi yawa an gane ku wannan akwai wato tattaunawa a gurin malamai alfukara uwar mataki ne suwaye gaba wasu ce miskinai sun bi saboda amma tafi na tufa kana fi mataki na an gane ku ai har masallaci ma ba gida gida ba da masallaci to sai ce to wannan shine wato ka'idar a ka'idar da za a duba alfakir wal miskin duka talaka ne kawai wacce fakiri ya fi talaka wacce talaka ya fi ya miskin ya fi fakiri wannan sabani ne na malamai amma da ana ba su zakka yawwa da ana ba su zakka da yake wal amilina alaiha na uku shine wanda wanda suka yi wa zakar aiki kuma za a ba su zakka ko da biloniya ne mutukar yana cikin kuma obuji da zakka to za a bani inda shi ya yi aikin in kana zan ba wani zakka kasancewa ya fi karfin da aiki za ka bari ba wai ka zo ka ɗebo kuɗin zakar da ba a kawai yadda masu kuɗi suke kawai ya aika wa wani da gida ya yanzu ji ma in ya tashi fitar ba ya aiko gidansa a wannan kuma kawai a ce ke ka taka ce kwarai ko extend na shi ka ba shi ba ni ba ba ni ba ka ba shi ba ta eh saboda haka abin da yake daidai shine idan wani ma duk aminci ka da shi kana so ya ji zakar ka to ba shi aiki in dai baya ciya wayannan mutane yanzu ma aikin zakar ko da tambaya an kai masa ka buga kai masa tambaya da Allah miliyan goma nawa zan fitar mata da zakka yace to kaza kaza kaza to zuwa za a fitarwa aiki ne to sai a ba shi zakka amma in ba haka ba in dai ya wuce zakka to baya shi kuma in aka zo in dai baya ciki ba a gane ba kayan da yake sawa dan iya iya cin hatsi ne da yake kai na fitar sun zakka ba sai faɗa shi zai faɗa da bakinsa to na fi karfin dan ka gani da wannan rigar akwai wani bawa Allah da aka taba gaya mun sunan zai kuɗi ne wani ya tsaya a mota ya ba ni sadaka ya karba kuma wallahi ba ba shi irin wannan motar da ya dubu sai ya je yanzu a inda yake zai je guda goma sai ya karba da bakin sa yake faɗa yace ina zaune a bakin wani guri ya zo da ya zo yana ya gani dan da zuwa ya masa datti ne ke dan da zuwa da ya fito daga gurin da zai fito shago ne zai dan kama kuɗi na ga almajiri a zaune. Karfewa ne. Bai zan cewa idan kuɗi ne irin wannan da yake magana a kai zai binne shi zai binne shi ya fi shi yasa ya dare kawai. Amma ba kuɗi ya biyu. To kaga kamata ya yi idan zaka ne da kai na fi ƙarfin zaka ba. Ko ba wai alba'ari wani a kai ma gode wa Allah kake cewa ni ma Allah ya bani ina da kawo zakka shikenan to kun ga na uku kenan wal mu'allafati qulubuhu da wanda ake rainon zukatan za mu zo kan mu ji bayani dalla dalla almu'allafati qulubuhum wanda in ma ba a bashi zakka ba zai iya barin musulunci to sabon shiga da yanzu ya shiga to sannan wa fi riqabi da kudin da za ba yi san ana da surutu an samu kudin da ka kawo kudin ajiya yan to kudin da za a bayar a yan to bayi wal jarimina da wanda ba ki yi musu yawa ba na ganganci ba ba ke ke nuna mutum ya je su ciwo a wannan wato sana'a yake yau da gobe Allah ya jarabe shi sai zanto har ba ki yake wani ko ya da wata musiba ja'i'a ba ki yi mai yawa to za a ba da kuɗi a je a bayar shi don ya yanci kansa shine algarimi na wa fi sabilillahi da kuma daukar kalmar Allah daukar kalmar Allah duk inda za a je a taimaki addinin Allah to ka je ka bada kuɗi a wannan gurin zakka ta zo ko ba a tambaye ka wannan gurin da yake buƙatar tallafawa da'awa koyarwa abin da ya kama da wannan je ka bada wannan zakka za ta yi amfani shine wa fi sabilillah wa bin sabilillah dan tabarki shi kuma dan tabarki a garin su ma biloniya ne wata ila ya ba billions of naira ba ma millions ba baya amma daidai wato zai samu ɗaurayi atm ya baɗi waya ta aka kwaci ko ya da yan baki ba shi da komai sai je masallaci ya bayani cewa ki ibnu sabil ne wani zai fada zakka ya ce bayan an yi kaji ba zai bayani ne sai ya zo idan ya zo a kudin zakka ya ɗiba ya bashi domin ya fitar da shi daga wannan kanki wata kila in ya je garin su sai ga dan aiki ne ji a gidansa ba amma yanzu ya halatta ai amma yanzu kaza zai wahala a samu wannan saboda in dai mutum biloniya ne saboda harkar sadarwa ko ya yi ga wannan yanayi to zai iya zuwa ya samu waya ba zai taɓa yiwa a ce ba ka da lambar kowa ba to a nan wajen za a baka abin za ka samu abin da ka buga waya shi ke nan biloniyan gaske ne za ka ma mota yake zuwa kawo inda yake za a kawo ba to shi ne ibn sayyid amma dai ana fara in ya shiga tabarki dan tabarki wannan yanayin to shi ma yana to wannan kuma malam duk ya yi sai bayan ɗaya an kawo dalilai a kan qala ibn kathir ibn kathir fi tafsiri hadhihi al-aya ya wala tafsirin wannan ayar a cikin littafin littafin da tafsir al-qur'an al-azim mujalladi hudu ne mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da sittin da hudu Oke ba mu karanta ba faribatan min Allah wannan wajibi ne daga Allah Allah ne wajibta zakka wajibi ce Allah gaba ta bala ba umkin alwaji wajibi ce wallahu alimul hakim lalle Allah baka wato sarki masani ne hakimin kuma mai hikima ne kar wani akaran ba da yazo ya ce wai kaza kaza a da ilimin Allah aka yi wannan Allah yana sani shi ne da قال ابن كثير رضي الله عنه رحمه الله تعالى ابن كثير يا بدا في تفسير هذه الآية تفسير وانا آية المجلد نبي جابي ندري أكد ستين له لما ذكر تعالى يا إن الله ورغ الجنزركي يا أم فإي اعتراض المنافقين إذن كود كيد منافقين سكي الجهلة جاهلين على النبي صلى الله عليه وسلم wato ga manzo kira da abin Allah tabbata gari suna kawar mata kai dan gangane da abin da yake faɗa itirazi ko shine dama akwai kufurul itiraz ko wato kafircin kauda kai wallazina kafaru amma undiru mu'ridu kufurul itiraz kenan kauda kai ana fadar abu kana ji amma kai wadi ne ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تسيتي ولمزهم إياه لكم الزنين سكي عن النبي زنين سنك نونا جدا وجه fi kasmi sadaqati dangane da wato raba zakka bayyana ta'ala annahu huwa allazi kasaba Allah ya bayyana cewa shi bai raba amma idan ya raba gado shi ya raba zakka wa bayyana hukmuha sannan ya bayyana ne hukuncin ta ita zakka wa tawalla amraha bi nafsi sannan Allah da kansa ya dubin lamarin ta innama sadaqatu lil fuqara wal kaza wal kaza shi ya dubin ta da kansa ولم يكل قسمها إلى أحد غيره أما wato bai dora raba ta zuwa ga wani daban ba Allah bai ce wa annabi je ka raba da kanka ba sai ya raba ya ga wa annabi yadda za a raba ballantana wani malami a cikin malamai fajazza'a hali ha'ula'il mazkuri Allah ya madaukakin sarki shi ya karkata ta shine jaza'a aljuzu yanki kenan to Allah shi ya karkata ta ga wayannan waɗanda aka ambata din to bara mu ji sai malam yace hal tajibu istiyabu hadhihi al-asnaf shin wajibi ne sai an mamaye wayannan kaso guda takwas din yayin da zaka raba zakka misali miliyan ɗaya ce da kai ta shekara ko miliyan biyu ta shekara za ka fita da ka fito da dubu hamsin sai ka bi wannan asnaf ɗin mutum takwas ɗin nan nau'o'in su na ɗaya bayan ɗaya kowa ka ba shi zakar ko kuwa nau'i guda ɗaya idan ka ɗauka ka ba wa yayi to shi ne abin da za a yi magana nan qala ibn kathir ibn kathir yace wa gadi salaf al ulama fi hadhihi al asnaf al thamaniya malamai sun yi sabani dangane da wayannan nau'o'in mutanen guda takwas hal yajibu isti'abu dafi ilaiha shin wajibi ne a mamaye shi ne isti'ab a mamaye wajen bayarwa kowane ɗaya zai an bawa sai ka nemo miskini fakiri wato mu'allafati qulubum al'amilina alaiha duk sai ka neme su au ila man amkana minha ko wanda ya samu kawai kai talaka ne kusa da kai ko al'amilina alaiha wata kila ma wanda ya ma aikin ne kawai ka turo maka ce je ya san yadda zai da ita al'amiri na alaya kai kadai shi kadai ka samu to sai malai ce ala kaulaini akwai maganganu guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin annahu yajibu zali wanda sai ce wajibi ne sai ka wannan nau'o'in mutanen takwas duk inda suke ka ba dubu hamsin sun sai ka raba da gida wata kila dubu biyar biyar wani a ba su goma ko wata mutum biyu a ba su goma sauran kowa dubu biyar duk sai ka ba su to sannan sai yace um kun ji magana farko kenan ba da yace wa huwa qawlu shafi'i wannan ra'ayin imamu shafi'i kowa sai an bai wa jama'a da wa jama'atin da kuma wasu jama'a ra'ayin su ne wa sani na biyu annahu la yajibu isti'abuha wanda suka ce ba wajibi bane sai ka mamaye ka fasu bal yajuzu dabu ila wa'idin minha ya hada ka ga mutum tsaya ka bai ai zuwa ke gaba da zaka yadda shi ma zai yunkura shekara ne zuwa shi ma wato a ganki ya shiga cikin wato alhazan birni ya fara bayarwa wa yuda jami'a sadaqati ma'a wujudil baqi zai ba da gaba ɗaya zakarsa duk da cewa akwai sauran ya samu wannan nau'in guda ɗaya ba ya halatta duk da akwai sauran ko da ga fakirai miskinai kaza kaza duk ka diba ka ba su amudi suna nan sai ka samu nau'i sai ka bawa wannan nau'i malamai ne suka ce ya halatta wa huwa qawlu malik shine maganar imamu darul hijra imamu malik wa jama'atin min as-salaf wal khalaf da wasu jama'a gungun jama'a daga magabata na da da kuma ne yanzu bara ku ji ku minhum daga cikin da yake Umar bin Khattab baya kwanza sai da zakara wa hudaybatu bin al-yaman wa ibn abbas wa abu al-aliya al-rayahi wanda shi zamanin annabi aka haife shi amma bai musulunta ba sai bayan annabi ya bar duniya abu al-aliya yana cikin manyan jami'ai abu al-aliya al-rayahi wa sa'id bin zubair wa maimun bin mahran qala ibn jarir wa innan malama ai sun yi ka ibn jarir yake cewa wa huwa qawlu ammati al-ilm ibnu jarir shaykhul mufassiri ita ce magana mafiya yawan malaman wato malaman ilimi mabuta ilimi wa ala hada fa inna ma zikrat al asnab ha huna li bayan wato masrati yace an faɗi nau'o'in nan ne dan ai ba bayanin yadda za a sarrafa din kawai wa da wa za ka bawa la li wujudi isti'abul ina ba wai dan magana samar da wato mamaye bayarwa ba sai ka ma mai bayarwa kowa ka baki a'a qala ibn kathir ibn kathir yace wannan qur'a haditha ta ta'allaqu bi kullin min al-asnaf al-thamaniya to za mu amsa hadisai da suke da alaka da dukkan wannan nau'o'in guda takwas to shine inda za mu biya guda takwas ne ya kamata mu tsaya amma mun yi hutun lahadi rami karatu ba saboda washe garin zaɓe ko ba tafi talata ma jiya saboda su kuma gaskiya mafi yawanci masallacin mala abu yawanci akwai matafiya da yan boko da yawa a gurin to sai wata duk ba mazauna bane amma nan na lura laraba mai zuwa zamu da karatu ai an gaba celebration laran laraba yawwa saboda haka duk wanda za su ce sun ji kuma an gama celebration saboda haka wanda za su yi tafiya ma sun yi nan babu da problem din matafiya ta Allah wala arba insha Allah za mu dora kuma alwasi za mu biya insha Allah ta'ala muna so mu kai karshen kitabul zakati sai kuma mu biya ahkamul jana'iz abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ba ɗaukake sarki ya yaje mana wannan to ayi ban gane ba tallafin wato majalisi dubu ɗaya ɗari biyar ne ko dubu ɗaya biyar ce nan ko ne ɗari biyar ne to wan bai Allah ya saka kowa da alkai Allah ba ɗaukake sarki ya dace da ko takarda da aka yi ko mu ga da wannan tambaya yake matsala ce na aka samu cewa yana da wayar hannu sai ta samu matsala sai ya siyar wa wani amma ba wanda ya siyar wa din da ya rufe ya je da ya gaya min matsalar ta wanda shi ne ka'ida da cewa to wayan nan ba tana da matsala kaza da kaza da kaza yadda ya yarda bayan kwana biyu wayar ta baki wannan matsalar da ya gaya ma maybe ta bata shi ko ta daukewa ko abin da ya kama da wannan saboda haka sai ya dawo masa sai ya zo yana cewa lallai sai ya dawo masa da kuɗin sa shi ne ke cewa shi zai mayar masa da wannan kuɗin nasa ko kuwa kai ma ka san wato wato albayi a alibi na kiyari ba wani ban tun da kun yi wannan shirin illa ka yi mata da lesi ne to zo da ka biya amma ka ga yawan matsalar ta ba wani ai kamar akwai ba wannan da na sani ƴaƴan zama da ɗaliban wajen guda biyar lokaci guda idan kana son ƴarsa a wani yayin saboda kai ma san sa hudun na ko uku idan kana son ƴarsa idan ka je dan ni ya taɓa zuwa da ni da kunne na na a gaban ido na ayi idan ka je kace zai tambaye ka saboda da kake son wani in ka faɗa ya ce to gaskiya kai ne wace ɗabi'a kake so ya ɗabi'a kaza zai ce shi ba a ganin sa shi yana ganin gwara ka nemi wani saboda gaskiya wannan halayen da kake magana wanda ba ta da ai alaja haka kana zo ka kulle shi to shi ke nan je kuɗi ne amma wallahi in ka saka mun ɗaya akan wannan matsalar da ya ɗaure Ada zai siyar ba kuma ya gaya ma matsalar da ka tafi a kai shi za a yanzu har yanzu ya sanin da ne ba yadda aka ta taɓa fitowa duk suna gidan dan boko ne kuma Allah sosai dan boko wannan shi ne ka'ida ka kamata ya kai ma yanzu idan aka zo auren yanka in tana aljanu to ka gaya wa wannan shi ne ka'ida cewa tana aljanu ba dan da yawa yanzu maza matsalar da suke samu ke idan yaje a haka yake so to shi kenan ba komai zai je larura zai ko jaraba da take da kokari Allah za ta iya warkewa dan wani addinin za ka ke ga takar ma kafin ai aure ne to musamman alik ne Allah ya sa ta rabu da shi kenan wani kiki ne zai zafi ya motsa wani kuma da ma dai wani sai abode shi kenan dan ka ganta abode dauka haka kuma ji ne Allah abodin ba ka je ka gabata abode wasu akwai wata bodin da muka je da'awa za ka ga wato duhu ne gaba ɗaya cikin makarantar dare nake tambayar malamin na ce za haka haka yanzu ne ce wallahi haka ce kuma za a ga su an sa ka sunika an sa fura wata daga ita ce fura take yawo a cikin wannan bushe ya ba za ka nemo ibrahim min al-jinwa to kaga sai a faɗa a ba wannan matsalar tana da matsalar kaza zuciya ce da ita kamar namiji kana faɗa tana faɗa eh ba ko haka yake za a bata ka san wanda yake nema za ka zai ta lullubewa shikenan an lullube amma idan aka ɓoye kamar yadda shi ma ka ce idan aka ɓoye aibin da aka zo za ta iya zuwa raba aure ita ma aibin da ana iya raba aure a kan ba da wasu kiwo sun yi wannan bayanan wallahu musta'anu alayhi kula insha Allah ta ce mai zuwa da shi za mu wuce karatu za mu karatu a nan insha Allah lokacin an gama zafi gaba daya da yanzu Allah kuma an yi lafiya muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin da madaukaka wannan zabi da yake tinkarar mu na gaba ƙarshe Allah madaukakin sarki ya sa ya lafiya a gama lafiya Allah dan sunayen ka kyawawa da sifofin ka madaukaka duk waɗanda za su zama mana alkhairi a waɗannan gwamnoni da suka kusa da mu da yan majalisa Allah madaukakin sarki ka zaba mu Allah ka ba mu ikon zaben su ko da ba su ne a zukatan mu ya ubangiji dan sunayen ka kyawawa ka san su waye alkhairi a gare mu mu ba mu san su ba muna yaki duk masu damun ma Facebook duk damun mu kuke da yawa har Allah Allah nake zaben nan ya wuce za ga mutane da yawa suna fatawa da yi ko sa kan zai zaben nan za a yi yanzu daga sati mai zuwa za a bin mu da kowa a masallaci ko ba haka bane shi ko ba za a ƙara ganin zaune wani shekara uku da rabi in ma baka gani kenan to dan me za a fata da kai kai dan uwana kullum muna tare to saboda haka dan uwa ya kamata mu lura da wannan daga rana asabar shikenan duk wanda za su zama mara alkhairi Allah ka san su ko zuwa yi ko zuwa yi don sunayen ka kyawawa da tsofin ka madaukaka Allah ka ba mu ikon zaɓen su kuma da za a zaɓa Allah ya wasu ikon yi mana adalci muna roƙo ubangiji da sunayen ka kyawawa da tsofin ka madaukaka amma ka sani duk wanda ka zaɓa Allah zai tambaye ka ko waye mutukar son zuciyar ka kaza ba wallahi sai Allah ya tambaye ka اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين